أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nawa ne gauta na'am 24 ga watan safar shekara ta 1437 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da shida ga watan sha biyu watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya yau muna darasi na tamanin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz a gabar magana ta ɗari da biyar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan yan uwa suna tare da ni muna karanta dogon hadisin nan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake wa mutane wa'azi a makabarta yake gaya musu cewa idan mutum aka binne shi a kabari za a tashe shi a dawo masa da ransa kuma za a yi masa tambayoyi kamar haka mala'ikan da zai masa tambaya a matsayinsa na mumini sai ya daka masa tsawa fayantahiruhu fa ya ƙulu man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min waye ubangijinka me addininka waye annabinka kuma wannan ita ce fitina ta ƙarshe tambaya ta ƙarshe da za a wa mutum mumini a matsayinsa na mai imani imaninsa baya hana a masa waɗannan tambayoyi dole ne sai an tambaye ka sai dai waɗanda nassi ya keɓance su kamar wanda muka faɗa a hadisi annabin rahama alaihi salatu wassalam yana faɗa cewar duk wanda ya mutu ranar juma'a da imani umina min fitnatul qabr ana kubutar da shi a amintar da shi daga fitinar kabari manzo Allah ya ce fa dalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha' wannan shine fassarar ayan nan da Allah yake cewa yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana ko ƙauli ko zance wanda yake tabbatacce bil qawli sabiti fil hayati dunya anan duniya wa fil akhirah haka a lahira ma wa yudhillu Allahu zalimina Allah yana tabar da kuma batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha' kuma Allah yana aikata abin da ya dama za a tambayi mumini amma akwai garanti na cewa annabi ya ce mumini Allah zai bashi wata kariya ta musamman saboda imanin da ya yi za a bashi zance tabbatacce in an masa tambayan fa yaqulu rabbi Allah wa diniyal islam ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة إذا أكتم بيشي إمومنين سيشي ربي الله وبنجزي ناشيني الله معنى لا معبود لي غير الله ba ni da wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai shi nake bautawa amma fa dole ne ya zama a rayuwarsa a duniya din Allah kadai ya bauta mawa wallahi duk wanda ya hada wani da Allah wajen bauta ya hada Allah da wani wajen bauta wallahi bai zai iya faɗin wannan kalmar ba yasa kullum ake gaya mutane ai tamassuki da tauhid Allah ya fi karfin ka bauta masa ka hada shi da wani yasa ya ce ranar tashin alkiyama zai ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani na a cikin aikin aikin da ake yi don Allah ashraka fihi ma'iya gairi ya haɗa ni da wani na a cikin aikin nan taraktuhu wa shirkahu to zan kyale shi da shi da wanda ya haɗa ni da shi ɗin ya je wajensa idan yana bayar da lada suna roƙon Allah suna roƙon wani Allah suna neman taimakon Allah suna neman taimakon wani Allah suna nema a wajen Allah suna nema wajen wani Allah wai an ce musu wai su riko da waɗannan waliyai ne shehunnai ne ai ba a sake su wai duk wanda ya sake su wai ya tabe Allah ya wuce ya ba ku arziki shi kadai ya ciyar da ku ya shayar da ku shi shi kadai kuma ku zo wajen roƙo ku haɗa shi da wani wanda baya iya ciyarwa baya iya shayarwa baya iya bayarwa innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ishtama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه waɗanda kuke kira ba Allah ba Allah ya ce ko guda ba su taɓa halitta ba kuma inda za su yi taron dangi wajen halittar gudan wallahi ba su yi zalice shi ba da mutanen sun haɗu ma ba za su yi halittar guda ba don me yanzu ka faɗi zaka roƙe su mutanen da za su yi taron dangi su halicci kuda ba za su iya ba don me zaka je kabarinsa kana roƙonsa wai a ba mutum wai carbi wai a ba shi sunan wani mutum yana kiran yana jin carbi yana kiran sunan abin nan nan na gaya muku a garin nan wani ya je sallah wani masallaci ya idan sai ji an ce a kawo in yas kafa sha biyu ya ce kai ya tambayi makocinsa ya ce me ce ce in yas kafa sha biyu a'udhu billah shirkar hatta kai haka ya tashi hada kayan sa ya gaba wallahi ni da shi yake ga mace wallahi malam ni a masallacin ni nayi sallah a masallacin kuma da kulle na naji in an ce mutane ana shirka ta fita hankali a garin nan suna wani raba-raba suna cewa akwai mushrikai usurka su gumin mushrikai a garin nan yanzu wannan dole a musu wazi akan tauhidi subhanallah yanzu ka taba ji ko jin carbi za a ce wai wai a ce muhammadu muhammadu muhammadu wai to shi yasa muke gaya muku mutanen nan sun maida irin waɗannan waliyan nasu wallahi kamar Allah suka maida su kuma dole ne mutane su yi haƙuri a gaya musu gaskiya ku ɗauka kuran shine zaman lafiyanku amma a shiru ba za a faɗa ba wallahi duk wanda ya zo a rayuwarsa baya kiran Allah shi shi kadai in ya je kabarinsa wallahi bai isa ce rabbi Allah ba dan kuwa aikinka lisanul hal ɗinka ya nuna wallahi baka yadda Allah shine ubangiji ka shi shi kadai ba dini al-islam addini na shine musulunci ma'ana la adinu bi ghairi islam yani la adinu bi ghairi dinil islam ni fa ba ni da wani addini ba na bauta wa Allah da wani addini in ba addinin musulunci ba wannan a kabari aka rama kallon za ka faɗa ba kana jin akwai ciwa-ciwa akwai yaudara a kabari kana jin akwai wani wanda ya isa baya yi ya je kuma ya gaya mala'iku aka cin abin da yake yi dama inna addini inda Allahil islam addini karɓaɓɓe addini amintacce a wajen Allah shine al-islam بهذا الاسم musulunci ku yi musulunci ku huta wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a'tarifu bihi wa u'minu bihi wa usaddiquhu fi ma yuballighu an rabbih ni ina itirafi cewa annabi muhammad shine manzona kuma ni na yi imani manzon Allah shine manzona kuma na yadda na gaskata manzon Allah akan abin da yake isarwa daga ubangijinsa sunnarsa nake bi shi ma kuma nan gurin duk mutumin da ya waye gari aka ɗora shi akan wata ɗariƙa ko wata sunna wacce take ba ta annabi ba wallahi bai isa ce wa nabi Muhammad ba na'am saboda kayi wa annabi kishiya kayi wa annabi ƙarya imamu malik yace man ibtada bid'atan faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala duk wanda ya kirkiri wata bid'a yake yinta to kamar ya raya cewa manzan Allah ya ha'inci Allah manzancin da Allah ya turo shi Allah kiyaye lokacin da ka zo kana aikata abin da kake aikatawa to kana nuna abin da Allah ya turo manzon Allah ba shi yayi ba saboda ya bar wani abu ya bar wani dakke ya bar wani gurbi ga wani ya kawo maka wani ina waɗanda wasu suke ba su shari'a ba manzon Allah ba ina waɗanda suke yin addini addinin da bayi da tushe a gidan annabi ko ko sunnar annabi a sa ka kana yin addini ba za ka iya kare shi da hadisi ba ko aya kai ka isa a kabari ka ce wa nabi muhammad ai ba shi da annabin ka ba tunda bai baka sako abinda annabin ya kawo maka an hada ka fada da shi ka wayi gari ka ce wannan na annabawan an'amawa ne ke yi ko khawasu ne kuna da kuna da khasun khawasu akwai keɓantattu keɓantattun keɓantattu wai mutum musulmi ya bude bakinsa wai wai wai ya ce wai wai kuna nan kuna ta wahal da kanku mutum yayi sallah goshinsa yayi baki a banza yace ka rike soyayya kawai wai ka rike soyayyan wani shehi wallahi da kunne na naji jama'a muna magana tauhidi ne dole mu yi bayani da kunne na naji da kunne na naji wani yana wazi wai an zo an abu nan ce wallahi duk wanda bai bi dariƙarsu ba to wallahi ya ɓata lokaci kana je wai ka je kana ta sallah kana ta abin da goshinka yayi baki a banza ka ji ba wai goshin ka yayi baki a banza ba nan garin aka ba ka ga mana wannan sallar da ake damun mutane an damu mutane sallah ba haka suka faɗa ba ka ji wai sallah an damu mutane yanzu wanda yake da wannan akidar ya isa a kabari ya ci annabi Muhammadu manzon ne annabi ko ba abin da ya zo da shi irin sallah da ya zo ƙarshen duniya rayuwarsa ta zo ƙarshe a duniya wallahi cewa ke assala assala wa ma malakat aymanukum na hore ku da sallah da sallah da sallah da abin da damar ku ta mallaka iyalanku da bayanku assala assala haka yace a kurar sallah kai kuma ka zo ka ce wannan sallar da ake damun mutane fada aka yi fa a fili aka faɗa mai hankali sai ya auna ya gani kar ku ɗauka wannan wai wani zai je kasan mutane wai wai haddacewa ake man rabbi man rabbuka rabbi Allah wa ma dinuka dini al-islam wa man nabiyuka nabi Muhammad wallahi wallahi haddaka ba ta maka amfani ba aiki a karamar Allah a aikace yawa kalban wa kalaban Allah ba a yi masa garaji idan ya bada wannan amsa din fa yunadi munadin fi sama sai wani mai kira yayi kira daga sama Allahu a'lam waye mai kira zai ce an sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna ku yi masa shimfiɗa daga gidan aljanna wa albisuhu min aljanna ku sa masa sutura irin ta gidan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa har zuwa gidan aljanna jama'a wannan annabi ne yake faɗa ba manzo Allah ne yake faɗa sallallahu alaihi wa sallam wallahi duk wanda ya mutu sai ya sai ya zo wannan matakin duk wanda ya mutu ya ya samu na dama ya ya samu na hagu amma wannan abun yana yau ma yana faruwa gobe ma zai faru yanzu ma ana yi wa wani na'am saboda kullum mutuwa ake ni ma yana kai da ina hanya kai ma kana hanya so muna da dama kafin ta kubuce mana mu aikata gaskiya mai mu'amala da gaskiya mu riko da alkitabu wa sunna alqur'ani da sunna ni ina mamaki kullum wai a ce wai wai abi alqur'ani da sunna wai sai an tayi mutum kamfen wai sai an ta maimaita masa ana tallabo shi ana cewa ka bi alqur'ani ka bi sunna ka ji ba sai idan baka bi alqur'ani da sunna ba to me zaka bi Allah sa muna cikin waɗannan mutanen qala fa yatiyahu ko fa yatihi min ruhi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi manzo Allah ya ce kanshin gidan aljanna da rahamar gidan aljanna da jin kan gidan aljanna rauhullah ko ruhiha zai zo wa bawan Allah nan yana cikin kabari wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi annabi yace za a buɗa masa kabarinsa madda basarihi iya ganin idan shi kaga wallahi ko gidan ka na duniya ne baka da fili wadatacce wai iya ganin ka kwarai ku da gaske ba na jin akwai wani mai wadata ko wani mai sarauta ko wani mai mulki da yake da gidansa a duniyan nan wai iya ƙarshen inda idansu yake ganowa ai zai wahala in kuma akwai to gidan bare daɗin zama ba ƙwarai kuwa dan dole tarayya da aljanu da shaidanu a ciki amma ka duba matsin kabarin nan mala duba fadin kabari da kake gani wallahi baya wuce haka wani ainihin babban mutum ma kenan akar makalla amma kaifa amma kaifa a haka fa za a zira mutum a karkace ka duba komi kan da kai aka ce ka tsaya daga nan zuwa sha biyun dare a haka a kame an gama ka da aiki ballantana a kwantar da kai a wannan matsatsan ramin ba wuta ba ruwa ba haske ba iska don Allah gobe idan ka koma gida ka dan gwada ka tona rami iya tsawon gwiwarka ka jefa kafarka ka binne ta ka jira zuwa la'asar ka gani wallahi sai ka je asibiti ka gwada ka gani kumbura za ta yi amma haka fa mutum zai ta kwance nan iya ganin shi amma mumini Allah ya ce annabi ya ce sai a buɗa masa madda wasabi na'am ai an wahala a duniya an yi sallah an yi azumi an yi qiyamul layli mutane suna ƙoshe shi kuma yana jin yunwa mutane suna bacci da daddare shi kuma yana miƙe kowa ya riƙe ya ɓoye nasa shi kuma ya zare ya bayar ya ce yana tanadi ne shi ya yarda da sakamakon kiyama to kuma shine Allah yake fara yi mai sakamako tun kafin ya tashi kiyama وياتيه وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب الطيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريئا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan an buɗe mai kabarin shi kamshin aljanna sai zai tabbata shi kamshi na gidan aljanna kamshi baya misaltuwa sai a misalta masa wani mutum sai a kawo masa wani mutum hasanul wajhi mai kyakkyawar fuska hasanul siyabi mai kyakkyawan tufafi tayyibur rihi mai ƙanshi wannan mutumin sai ya ce da wannan bawan Allah da yake kwanci a gidan aljanna shi muminin abshir billadhi yasurruka albishirinka kai albishir ga dukkan abin da yake faranta maka rai ko me abshir bi ridwanin min Allah albishirinka da yardar ubangiji yardar ubangiji ya tabbata gare ka ya kai bawan Allah mumini wa jannatin fiha na'imun muqim da aljanna wacce take a cikin ta akwai ni'ima dawwamammiyar ni'ima haka nan kalla shine yasa nake ga ma ina maimaita maka wato tun daga cikin kabari mutum yake gane shi dan aljanna ne ko shi dan wuta ne kaji sai dai kurum a tashin alkiyama akwai tashin hankalin kiyama jiran hisabi firgicin kiyama damuwar kiyama amma Allah yana haska mutane tun a wannan gidan mutum ya san ina ne makomashi wato wannan yana da daɗi ma ka san tashi hankalin Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri mutum ya kwanta a wannan kabarin a zo a gaya masa abin da za mu zo mu karanta yanzu nan gaba a yi masa mummunan albishir a ce ka shiga uku fushin Allah ya tabbata gare ka a buɗe masa wutar jahannama shiga makomarka a matsayi masa kabari a yi ta dukarsa a yi ta bashi tsoro kuma ya zauna yana jiran masifar da tafi wannan jama'a wallahi tallahi azaba da ni'imar kabari gaskiya ne wato hadisan da suka zo akan magana azabar kabari da ni'imar kabari wato mutawatirai ne hadisai ne tabbatattu ingantattu mutawatirai yadda ka san za a yi gobe kaga dai yanzu da rai muke ko insha Allah gobe za ta zo ko muna da rai ko ba mu da rai to wallahi haka sai an yi tambayar kabari kuma wallahi akwai azabar kabari ko ni'imar kabari اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير الله كبام كيكاوا جكاوا الله توب إليه sai su ce da shi hana yau muka ladi kun tatuwat ga wannan rana ita ce ranar da aka yi maka alkawari za ka zo ta wannan ranar da muke ta faɗa yanzu ba muna maimaita ta ba wallahi wata rana mutum sai ya tuna kabari Allahu akbar kaga ga ranar da ake faɗa shi wannan mumini zai ce wannan bawan Allah wa anta fa basharaka Allahu bi khairin man anta kai kuwa Allah ya maka albishir da alheri man anta waye wannan bawan Allah فوجهك الوجه يجيء بالخير فسكرك wace irin fuska ce da take zuwa da alheri sai ce a ana amaluka salih ai ni ne kyakkyawan aikinka ni ne azuminka na litinin da alhamis ni ne kiyamun lailinka ni ne sadakarka ni ne sada zumuncinka ni ne nafilarka ni ne karatun ƙur'aninka ni ne salatin annabinka ni ne hailalarka ni ne istighfarinka ni ne ni ne ni ne ni ne yani ya ta irgo musu ayyukan alkhairin da mutum ya saba yana yi ashe wannan aikin alherin shine gaba ɗaya za a haɗe masa shi a mayar masa da shi ɗan adam amma sai a masa kyakkyawar halitta mai kyawun fuska mai kanshi abokin hira na gwarai wannan aikin alherin da shi ɗan yanzu baya barin mu yi masallatanmu yanzu sun yi sun rame da asuba saboda ana sanyi ƙwarai kuwa shirya za ka taho shi ɗan ya ɗauki bargo ya lafka maka a lokacin da sallar ta fi daɗi ka tambaya wallahi sallar asubahi ta fi daɗi ma lokacin da ake sanyi don lokacin ne ake gwada imani amma kai lokacin shi yake lullube kai ce ka fita mutum haka yana ce a ai da sanyi ya fita da sanyi ya shigo ba na ba na ba ba na ni ba na fita ba na daki na nake sallah ba abin da ya dame shi ana amaluka salih sai ya ce fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah shi wannan mutumin dai da aka mai da shi aikin mutum aka mai da shi mutum sai ce wallahi ya kai bawan Allah ya kai mumini ni ban san ka ba abinda na san ka mutum ne sari'an fi ta'atillah mai gaggawa wajen bin Allah alamar mutumin kirki shine in dai wajen bin Allah ne yana da gaggawa akan yayi bai da sakaci baya jinkiri wajen bin Allah duk abu na neman yardar Allah da gaske ke bati'an fi ma'asiyatillah amma kai mai saibi ne bati'a daga albut'u ne saibi kai mutum ne mai saibi wato kana baka son sabon Allah kaga ba cewa akai baya sabon Allah ba sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'asiyatillah kuma wannan shine ma'auni mai kyau malam wannan aikin da kansa fa zai ce fa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi manzo Allah ce sun ma yuftahu lahu babun min aljannati wa babun min annar take sai a bude masa kofa a gidan aljanna kuma a bude masa wata kofar a gidan wuta ga kofar aljanna ga kofar wuta jama'a duk wannan fa labarin kabari ne duk wannan labarin kabari ne fa yuqalu هذا منزلك لو أسيت الله sai a ce kaga wancan gidan kaga gidan wutan nan kaga kofar nan a wata riwaya aka ce sai a nuna masa ya ga wutar jahannama tana cin kanta da kanta saboda bala'i tana haɗiyar kanta da kanta ya firgita ya yi baya sai a ce zauna kakka tsorata wannan shine wajen ka wallahi da a ce ka saba wa Allah da anan za a jefa ka abdalaka Allah bihi hadha sai Allah ya canja maka da wannan na gidan aljanna sai a nuna mai gidan aljanna ya ga na'imuha wa bahjataha ni'imar gidan aljanna da alherin da ke cikin gidan aljanna ya ga gidan aljanna qusuruha min zahab benaye na gidan aljanna na zinare farauhun wa raihanun wa jannatu na'im yaga hurun in yaga abubuwa na gidan aljanna abin sha'awa sai haka kamar zai shiga sai ce kai hakuri lokaci yana zuwa a can zaka zauna haba Allahu akbar Allahu akbar وفقنا الله وإياكم وفقنا الله وإياكم فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة idan ya ga abin da ke cikin aljanna sai ce ya ubangiji ka gaggauta ta da alkiyama ka ji dan adam ko to ya ga ya ga abin da ya ya ga alheri kuma an masa albishir an ce nan ne gidansa to zaman ma da yake na kabarin gani yake kamar an dan rage masa an tauye masa rabbi ajjil qiyamas sa ya Allah ka gaggauta عجل abin da ake nufi da ajil gaggawa ajil lana qittana qabla yawmin hisab gaggauto mana gaggauta tashin alkiyama ayi da wuri kamar dai can da muka karanta muka ce idan bawan Allah mumini ne idan ya mutu lokacin da aka dora shi akan kafadin mutane annabi ya ce yana fada duk wata halitta tana jiban da dan adam da aljani yana cewa ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni wannan kabarin da mu muke gudun sa kabarin da mu muke jin tsoro annabi ya ce in mumini ne cewa yake ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni saboda zaman da yake yi a duniya a lokacin da aka cire ran to nan wannan zaman wato kamar an taƙaice masa wata ni'ima ne zai yi ita amma haka annabi ya faɗa hadisi sahihi yace a duniya sijinul mu'min duniya kurkuku take ga mumini wai mai kurkuku wato babu ba warewa ba shakatawa gashi za ka yi wani abu sai a ce haram ne kana ganin wancan abun kana sha'awa sai a ce haram ne Allah baya so dole ka hakura ai shine ma'anar sijil din kaman yani al-insan mahbus la yaf'alu ma yasha an ɗaure shi ne ba zai aikata abin da yake so ba lakin yaf'alu ma yasha Allah zai aikata abin da Allah yake so lakin fil janna yaf'alu ma yasha zai aikata abin da yake dama ne a gidan aljanna amma wa jannatul kafir duniya kuma aljanna ce ga kafiri lish li'annahu yaf'alu ma yurid yaf'alu ma yasha zai aikata abin da ya niyya abin da ya ga dama saboda bai da wata doka shi a ganin sa da za ta hana shi komai halal ne to wannan bawan Allah mumini da ya haƙuri ya daure ya jure ya sha yunwa lokacin ana cin abinci yunwa a ana cin abinci tun da safa har magariba ya yi ta haƙuri yana son bacci ya tashi da daddare ya yi ta bacci ga sanyi ga son ya huta amma ya ce a'a gwanda ya tanadin lahira ga kudinsa yana so ya ɗauka ya bayar shaidan yana cewa za ka yi kaza za ka yi kaza ya daure ya cije ya ɗauka ya bayar to wallahi wannan shine za a yi masa wannan sakayya shine za a ce da shi ga wannan gidan Allah ya canja maka da shi da ka saba wa ubangiji a rayuwarka ta duniya da ka ga tashin hankali kai ma arju ila ali wa mali ya Allah ka gaggauta tashin alkiyama dan in koma wajen iyalaina da dukiyata wai an yi shiga aljanna fa yuqalu lahu uskun sai mala'iku su ce da shi zauna mumini ne ce zauna ba a wargi zauna ka jira kuma hakan zai zauna ya jira kina ya koyan wana wanda Allah madaukin sarki ya azurta shi ya taimake shi ya samu aljanna kuma Allah ya sa ya aiki na kwarai kenan kwanciyar kabarin nan da yake insha Allah yana cikin ni'imar ubangiji kenan kuma duk wanda son zuciya san duniya bin sha'awar duniya ya ruɗe shi tsautsayi ya sa ya je ya mutu ya tafi cikin fushin Allah to wannan kam subhanallah azim abun ba daɗi ba daɗi so nake ka rufe idan ka kai tunani wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu ta ya suka mutu wani ya mutu wallahi bai damu da sallah ba musulmi ne amma wallahi bai damu da ita ba wani ya cuci mutane ya mutu zalunci yana cikin tsakiyar ganiyar zaluncin Allah ya kashe shi wani ya yi sababin halaka al'umma bila adadin saboda a bashi wani abu na duniya kuɗi waɗannan kuɗi ya halakar ya sa aka halakar wani ɗan adam ɗin ma yake ci a gasa masa ya ci ba ma wai ya cuce shi ba a'a ya kashe a gasa masa ya ci wani ya fito ya da kikirin ya ce a gaya masa wani abu na sabon Allah a gaya masa komeye ne shi da bai taɓa yinsa ba a gaya mai yana alfahari da wannan yace ba wani abin da ba zai yi ba قال وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزئها كما ينتزأ السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها الأروق والأصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوع ويخرج معها كأنتن ريح كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض يجعلوها على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ويقولون فلان ابن فلان بأقبه أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gama labarin mumini gaba daya yanzu kuma an shiga labarin fajiri ko kafiri ana iya samun musulmi ma fajiri ko musulmi ne amma yana fajirci واما وان العبد الكافر او تروار النبي ce wa innal abdal fajira kaga mutum da ke kafiri ko fajiri idan kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah idan lokacin sa yazo na karewar duniya da fuskantar lahira nazal ilayhi min as-sama'i mala'ikatun ghiladun shidad sai a saukan masa da mala'ika ko mala'iku masu kauri masu tsanani gilab shidad gilazun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abin da ya Allah ya umarce su kuma suna aikata duk abin da aka ce su sudul wujuh masu bakin fuska a'udhu billah baki mala'ikun ma bara a turo masa masu haske ba mala baƙaƙe a cikin wannan yanayin ga baƙin duhun kabari ga baƙin mala'ika sujul wujo ma'ahumul musuh min annar abinda ake nufi da al-musuh jam'i ne na al-mis'u bi kasr mim wato riguna ne na gashi da ake sawa a jiki irin wadda talakawa ko don nuna ƙasƙanci da tozarta kaya ne wato na rashin mutunci kurum kaya ne na rashin kima kawai wanda in ka ganshi kawai za ka ga wannan kayi bai yi ba ba za ka so ganshi ba ga baƙi ga baƙin kaya kaya kuma irin na gashi tufafi kuma na wutar jahannama kayan jahannama suna sake da kayan jahannama saboda wannan bawan Allah guda ɗaya da yake fajiri ne fa yajlisuna minhum maddal basar dama ya ce mala'ikatun ba ce biyu ko uku ba za su zo su zauna wannan bakakken mala'iku iya ganin su kawai su zai ta gani baki suna da kaya irin na yan wuta summa yaji'u malakul maut bayan sun zo sai mala'ikan mutuwa ya zo jama'a kamar yadda na gaya mana annabi cewa idan rayuwar ta ƙare kuma zai fuskanci lahira bai gama fa fita daga duniyar ba wannan tashin hankalin da mutane suke gani kenan dab da za su mutu yasa za ga wani yana hankalin sai yana mugun tashi kafin ya mutu za ga shi a firgice wallahi wani sai dai an lulluɓa masa bargo wani fa fuskarsa ba a iya haɗa ido da shi wallahi ba zai gano ba saboda yani tamaara wajhuhu ka annahu bushira bin nar baya ganuwa wallahi baya ganuwa akwai waɗanda suke mutuwa da doke doke da zage zage tsinuwa da la'anta wallahi haka suke mutuwa ana ganin tashin hankali kuma wato abu ne da ba za ka iya ba da labarinsa ba kuma shi wannan baya faruwa sai an tabbatar da saura wato daimini suka mutu to shine za ga wannan bala'i wancan dai mumini ga alherin da yake gani fajiri kuma ko kafiri shi kuma ga abin da yake gani kaga illa kafirci kenan ina ba ce a ai al'amarin nan a wannan ne kifi ne a cikin ruwa Allah ne baro kan sani su ma ya addinin suke yi kaji wai kafiri wai wai ai su ma addinin suke yi kai ka zaɓi annabi Muhammadu su kuma sun zaɓi annabi Isa kaji ba wai dan boko ne waye shi za su zauna iya gani mala'ikan mutuwa zai zo inda ra'atihi a daidai kansa mala'ikan nan zai ce da shi ayyatuhan nafsul khabisa ya ke wannan wato lalatacciya mummunan rai an nafsul khabisa mummunan rai ɓatacciyar rai ‘yar wuta kenan ukhruji ila sakatin min Allah wa ghadab ki fita ki tafi zuwa fushin Allah sakatun min Allah wa ghadab abinda Allah baya so shine sakat da ghadab sakat abinda Allah yake ki ghadab abinda Allah yake fushi da shi ke wannan rai ki fita a lokacin mala'ikan mutuwa cewa cewa ran yake fito ki tafi in kin fita kuma za ki tafi ki je ki tarar da fushin Allah da kinsa manzo Allah ce ran nan sai ya rarrabu a jikinsa ran mai kunya fita sai ya baje a jikin ka duba yadda shi kuma za a yi masa fitan ran shi wancan mumini aka ce ana zarewa ko to shi kuma wannan mala'ika yana daka mai tsawa ran ya fita sai ya baje a jikin shi idan ya baje shi ne manzo Allah ce fa yantazi'uha kama yuntaza'u sufudu al-kasiru shu'ab sai mala'ikan nan ya rinka zare ran a jikin mutumin yana fizge shi kamar yadda wato as-suffud as-suffud ina irin dabbobi masu gashi din nan ba akwai wani abin da ake sawa ana karto gashin su ba me sunan shi da Hausa eh mataji eh mataji na karfe din nan wanda shi ana cire mummunan gashi kamar tinkiya mai gashi da yawa irin masu gashi mummuna idan ana ja yana cire gashi yana ballewa ko ba ka bane shine sunansa as-suffut to shi za a yi ta cakawa a jikin wannan mutumin fajiri ko kafiri in an caka sai ya rinka fusgoran kasiru shi'ab wanda yake da hannaye da yawa ma'ana mai 'ya'ya da yawa kamar dai mataji ina irin kum nan na roba da ake sawa aka in baka taje kanka ba ka sashi ai baya jawuwa sai dai ka ga mutum yana ɗanyi hankali hankali hankali idan ka kafa shi kuma ka danna ka ja to kuma za ka san me ka ja to haka za a kafa wannan shine as-sufud kasir shab min as-sufil mablul kuma musamman in ana cire da gashin da yake jikakke as-sufil mablul ka san in gashi ya jika to ya fi zafin ciruwa ma ya fi zafin ciruwa manzo Allah ya ce fa tuqatta'u ma'ahal uruq wal asabu idan aka zo ana cire ran nan wannan sufudin sai rinka balla jijiyoyi da dukkan wasu gabbai jijiya in ya kama ta ba wai faran kaɗai zai fitar ba sai ya tsitsinka jijiyar ma tukunna kai mala ana ganin rashin wato wato wato wato rashin jin daɗi yanayi bai da daɗi ba wannan kaɗai ba fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi manzo Allah ce duk wani mala'ika da yake tsakanin sama da ƙasa sai ya ci tsine wannan bawan Allah Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka wal iyazu billah wal iyazu billah ya akhi ya akhi ko mutane ne a duniya suka yi tala'antar ka ai abun bayi da kyau amma mala'ikun Allah da duk wanda suke sama da wanda duk suke ƙasa su ta tsine maka albarka saboda kurum aikinka bai yi kyau ba ai an shiga uku wa kullu malakin fi sama da duk wani mala'ika ma da yake sama gaba daya wa tughlaqu abwabu samai annabi yace kofofin sama ma gaba daya za a rufe su saboda ran irin waɗannan mutanen kasaman mutane laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min qibalihim babu wasu mala'iku a wata kofa face suna ta addu'a suna roƙon Allah Allah ya sa kada wannan rai ya biyo ta ƙofar su kar ku manta na mumini kuma ce akai babu wasu mala'iku a wata kofa face suna addu'a Allah ya sa a biyo musu da ran wannan bawan Allah ta kofar su su kuma wannan addu'a suke Allah kai ya kawo musu wannan ran فيأخذها فيأخذ فإذا أخذها ملائكون شي ملائكة متوى سي كربيرا يا أنفاني دا السفود يا فزجرا تو إذن يكربا لم يدعوها في يده طرفة عين سوء لأن شم ملائكون براس بروا النار أهن ملائكة متوى بديدي كبتا والإدو حتى يجعلوها في تلك المصوحة sai su sake ɗaukan wannan ran su sa a cikin wannan musuh ɗin a cikin wato wani tsumma mara daɗi mara kyau na wuta wa yakhruju minha ka antani rihin rihi jifatin za a fitar da wannan rai yana mugun wari warin da ya fi kowane mushe wari ka san dai warin mushe ko in ka zo wucewa ai toshe hancin ka kake to wallahi haka za a cire ran wannan mutumin yana wari haka na makalla wari wari wujidat ala wajhil ard duk wani mushe da aka samu a bayan kasa bai kai wannan ran wari ba fa yasaduna biha za su haura da wannan ran sama ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا من ذا الله يتي بذا سزو وچيوا توجن تاران وسو ملائكو بفاچه سي سنچه ما هذا الروح الخبيث menene wannan wani irin rai ne wannan wato mummunan rai harruhul khabith mummunan rai kazantaccen rai fa yaquluna fulan ibn fulan sai su ce ai wani dan wani ne بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا sai su zaɓi mafi munin sunan da ake kiransa da shi a duniya hatta yantahi bihi ila sama'i duniya har sai an kai shi can zuwa sama fa yustaftahu lahu sai a ce ƙofar sama a ce a buɗe yustaftahu yani yutlabu an yuftah sai a nemi a buɗe masa ƙofar a shigar da ran wala yuftahu lahu ayi ayi ayi a bude sai mala'ikun nan su ki su bude saboda wari shine manzon Allah take yana gaya musu wannan hadisin kawai sai ya ce la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljanna fajiran mutane fasikai kafirai rayukansu idan an ɗauke su ba a ma buɗe musu ƙofofin sama ولا يدخلون الجنة كما بدأ استبشق الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هر سي إن راقمي يا شقتا رام اللورا قفر اللورا كدوبة جرمان راقمي كدوبة قرنشن قفر اللورا كقودة شقد دياتر كما تقفر اللورا النبي يتشي الله يتشي إنك قصن شقا الجنة to lalle an shigar da raƙumi ta ƙofar allura shine hatta ya jaljamanu fi samil khiyar kuma aljamal ana ce da raƙumi aljamal ne in ya kai shekara tara shine aljamal mana wannan kawai irin ana faɗan irin abin da bai taɓa yiwa ba fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla thumma yuqalu a'idu abdi ila al ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra sai Allah ya ce ku dawo da bawana ai sai Allah ya ce ku rubuta wannan bawa nawa a cikin wani littafi sijjin numa adara kama sijjin kitabun marqum shi kuma wancan mumini fi illiyin kama adana kama yin layo kuma abin da abin mamaki fil ardi sufla a can can ƙasa shi kuma wancan a sama wai saboda me jama'a kun san ita aljanna tana sama ne aljanna ko tana can sama wutar jahannama kuma tana mai ƙasa haka aljanna ya yi sama da ita a can dukkan abin da ake ba da labari na aljanna ba wai duniya ɗaya bane duniyoyi ne to gaba ɗaya saboda mulkin ubangiji a sama ya yi ta wuta kuma rami ce dama abdullahi dan umar an ce yayi mafarki an nuna masa wuta an jera mutane a layi ana sa su a wuta abdullahi dan umar ya ce aka nuna masa wutar da sai gan su wato ya ga rami wato ramuka ne kamar irin tafka tafka rijiyoyi din nan masu wawo keken rami ta ciki wuta ce take rababbaka kurin a ciki ya ce an jera mutane ana ta ana ta jefa su ana ta jefa su mala'iku suna jefa su ya ce kafin a zo kansa ya farka ya zo ya ba wa manzan Allah labari manzan Allah ce ni amar rajulu abdullahi law kana yusalli min al-layl ma da lab da bawa mutumin kirki abdullahi ina ma da kana yin sallar dare ma'ana malamai suka ce sallar dare ita ce take hana mutum ya shiga jahannama yace daga nan ban sake fashin sallar dare ba dirrin zai sai na tashi na yi koraka abinci rami a karmar kalla rami rami rami kamar rijiya haka za a ita zirma mutane a ciki Allah ce ku je ku mayar da bawa na ku mayar da shi kar na yi musu alkawari daga ƙasa na halicce su can zan mayar da su kuma daga ciki zan fitar da su karo na gaba manzo Allah ce fa tutra ruhuhu minas sama'i tarhan sai a jefar da ran ku ji ba jefar da ran za a yi a jefar da ran daga sama hatta ta kafi jasirhi a jefe wancan kuma ran mumini rakiya mala'iku suke rakowa a cikin likkafani na gidan aljanna shi ko wannan daga sama za a sako ran idan ya zo bare tsaya ba sai ya sauka a jikinsa a kabari kenan sun makara wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq fatu'adu ruhuhu في جسده قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma ighfir lana bi khair